أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مودة ساكي هدوى أولا سافية تلاتة شابيو قوتا شاشدة وبكر شابكر sha bakwai ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abul ghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu fadlil jama'ati wa wujubiha cikin kitabus salam na shine karatu na 26 insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة
نعم وعنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا ويصلي بالناس ثم أنطلق معي ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
نعم malam ya ce babu fadlil jama'ati babu mai magana akan falalar sallar jam'i wa wujubiha da kuma wajibcin sallar jam'i yana bayani kan sallar jam'i tana da falala kuma wajiba ce daga daga kulla babi mun fahimci ra'ayin malam cewa salatul jama'a wajiba ya kawo hadisin abdullahi dan umar shine hadisi na 64 radiyallahu anhuma cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati afdalu min salatil fard sallar jam'i tafi sallar mutum daya bi 27 daraja da ainihin wato daraja ko lada 27 wannan riwaya ta lafazi na musulmi an gane ko al-imam al-bukhari ya fitar da shi wato ainihin wannan hadisi din a lamba ta 600 arba'in da biyar da lafazin salatul jama'a tufaddalu ko tafdulu salatal fazzi tafdulu salatal fazzi bi saba'in wa ishirin daraja sai wannan lafazi na muslim wanda ya ainihin wato fitar da shi hadisi na wato ɗari shida da hamsin da lafazin da malam ya ambata sannan ya fitar da shi da riwayar salatun rajuli fi fil jama'ati tazidu ala salatihi wahdahu sab'atan wa ishirina a musulun sannan ya ƙara fitar da shi da lafazin sab'atan wa ishirina daraja kuma ruwaito shi da lafazin bid'an wa ishirina duk da kusan ma'ana ɗaya ne duk da bid'u daga uku zuwa tara to dai tun da wancan ya fassara sai ya zama sab'an wa ishirin ɗin shi ake nufi ina fata an gane hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baiti sallar mutum a cikin jama'a ana ninnin kaladarta akan sallar da yayi a cikin wato ainihin gidan shi ko ɗakin shi wa fi suqi da sallar da yayi a cikin wato ainihin a shagon shi 25 dhifa har ninki 25 aga a can 27 a nan kuma 25 wa zalika abinda ya sa sallar jam'i ta masallaci ta fulada annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a lalle yanda lamarin yake idan masallaci yayi alwala ya kyautata alwalar shi mana yayi alwalar shi daga gida thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salah ba abinda ya fito shi daga gida sai sallah ba wai yana bin wani bashi ya ce to bari in yi kokari in samu sallah a masallaci kaza to da mu kwatse da wani a'a kaga akwai wani hadafi ke shi wani ba abin da ya fito da shi daga gida face sallah kawai lam yakhdu khutwatan to ba wani taku da zai yi illa rufi'at lahu biha daraja face sai an ƙara ɗaukaka darajar shi talada da wannan taku wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an kankare mushi zunubi guda da wannan taku da yaushe yasa ake son mutum ya zamanto yana tahowa daga nesa shi yasa banu salima ai sun so su sai da gidajensu su dawo su tare kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin shi nabi yace diyarakum bani salima tuktabu atharukum zaman ku a gidajen ku dinga takowa a rubuta muku lada na takun da kuke zuwa masallaci hakan na nabi ya sanya kasratul khuta ila al masajid daga cikin riba sai ashe ba zan nuna muku abin da Allah ke ɗaukaka darajar bawa da shi ya kankare zunubin shi ba suka ce a nuna ma nabi sallallahu alaihi wa ala sallam ya ce isbaghul wudu'i fil makari ko alal makari wa kasratul khuta ila al masajid wa intizaru salati ba'da as-salah kadhalikum ar-ribatu kadhalikum ar-ribatu an fahimci wannan ko saboda haka sai an ɗaukaka darajar mutum duk taku in yayi da wannan takun za a ƙara ladar shi kuma a rage zunubin shi ba wai taku ɗaya lada taku ɗaya kankara zunubi kwarin da wasu suke cewa ba hadisi cewa yi la yakhdu khutwatan illa rafa rufi'at lahu biha daraja biha yani bi hadhihi al-khutwa allati khattaha wa hutta anhu biha hiya dai bi 'ainiha khatiya fa idha salla idan yayi sallah ya zo masallaci yayi sallah a jami'i lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe suna mai addu'a ba ma dama fi musallahu ma damar yana gurin da yayi sallah shi yasa ake kyamar saurin fita daga sallamewa sai ai maza a fice daga masallaci wasu sun kawo wannan daga cikin alamomi na munafunci alamomi na munafunci da an sallame fat ya wuce a cikin wala ya tuna salata illa hum kusala da dama ya nuna kenan da ya zo ya sauke nauyi ya wuce ne yadda ake cewa nauyi kamar wani kaya ne suka ishe shi bari ya dubbe su yau ya yi tafiye shi an fahimta ko da haka mumini shi in yi sallah yakan dan tsaya ya sa wasu ka fassara fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab tasbihi da wanda shari'a ta koyar amma ba su kul huwa kafa kaza ba wannan da min jibil mubtadi'a aiwa abinda suke cewa Allahumma salli alai malaiku suna ya Allah kai salati akan shi as-sala min Allah subhanahu wa ta'ala wa thana ko wanda Abu al-Aliya ya fassara Allahumma arhamhu suna ya Allah kai mushi rahma tausaya mushi ka ji kan shi wala yazalu salin yanda lafazin yazo wala yazalu ahadukum fi salati ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin hukuncin sallah za a yi ta rubuta mai ladar sallah an gane man tazarar salata ma damar yana jiran sallah an yi magariba ya zauna yana jiran isha su ne dai ai sallolin da babu wani tazara sosai a tsakani tsakanin magariba da isha zai wuya a shafi da mai da dezin ko in ma dai zaman fada ne in kafin ai magariba an sha fure mai da kai maybe bayan isha in kaji a sha dezin da kaga ba abin da ka rasa gane idan ma shayin ne zai hana ka ka zauna a masallaci galibi wannan sunnar sai dattawa kinje su ne galibi wani in yi magariba ba ya fitowa har sai an yi lishe amma kaga matashi a masallaci an yi sallar magariba an sallame ya zauna bai fita ba har aka yi sallar isha to fihi ma fihi illa man rahimallahu an gane wannan ko to wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi 647 Muslim ya fitar da shi 649 wanda lafazin na ainihin wato Muslim Bukhari ya fitar da shi da ruwayoyi mabambanta ya ruwaito shi muftasaran wato ainihin ya fitar da wannan hadisi wato ainihin muftasaran kamar yadda shi ma Muslim din a ainihin wato haka amma muslim ya fitar da shida da arba'in da tara cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a wani lafazin salatul jama'a na'am ya kawo shi 25 min salatul fajr صلاة الجماعة تفضل 25 من صلاة الفرد ونلفظ صلاة مع الإمام أفضل من 25 يصليها وحده sallar da mutum zai yi tare da liman ta fi salloli 25 da mutum zai yi shi kaɗai musulun ya fitar da dai abu huraira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tufaddalu salatul jama'ati tufaddalu وتفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم صلى الجمع تافي صلى ديانك وحده بخمس وعشرين جزءا تافي تدعينه اللادة وتعينه عشرين دبير وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر شما مسلم يروي تومك من سن وتعينه ونه أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كما يندى أبو سلمة بن عبد الرحمن يتي أبو هريرة سيتي ku karanta an kun ga dama inna qur'an al-fajr kana mashhuda malaiku suna halartar wato ainihin sallar asuba da ake yawaita ko tsawaita karatu a cikin ta hadisi na 66 wa anhu abu huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين أقول إن أثقل رواية مسلم shine kuma take daidai da wannan inna athqala salati ala almunafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr lalle mafi wahalar sallah akan munafikai ita ce sallar asuba da sallar isha'i suna wahalar yinta suna ganin nauyinta walau ya'lamuna ma fihi ma da sun san roman da ke cikin su la atawhuma walau habwan da sun zo asuba da isha ko da rarrafe ne da rarrafe ko jan ciki ko kuma ɗayan sunan ne ba shi da daɗi amma dai ma'ana uku gare shi alhabu zuwa da ma'anar rarrafe rarrafe irin yadda yara ke yi ko yana zuwa da ma'anar jan ciki kroni tun ya ja cikin shi a ƙasa sannan mutum ya tafiya saman wato ainihin mazaunin shi ya ce mushi jan gindi an gane ko to shi ma ai abin ga kwankwaso ake nufi ko yawo to dukan shi yana yana yana daukan ma'anar alhabu to ko da wuntsila gudi gudi ne da sai sun zo inda sun san irin irin ladar da za a ba su yanzu kai dan adam wani ka ce za a ba shi miliyan daya daga nan ba sai ya tafi kasuwar gabas da jin ciki ba idan ya samu miliyan guda inda ya tabbatar za a bashin ba wahala za a bashi ba to inda sun san romo da nagwada da ladar da ke ciki da ko da jan ciki ko rarrafe sai sun zo amma kuma sai su ki zuwa kwata-kwata ana magana akan wanda zai ki zuwa ne fa yi sallar a gida ba wanda ba zai yi ta kwata-kwata ba shi wannan la muhallala sai ce wala qad hamamtu an amura bis salati shi hakika wawun ta kasam da akwai da wata wallazi nafsi biyar wallahi nayi himma akan in yi umarni da ata da sallah kuma amura rajulan fa yusalli bin nas kuma umarci wani mutum ya ma mutane limanci ni ranar ba zan yi sallah ba a cikin jami'in kuma an talika ma'i bi rijali sannan sai in tafi da wasu mazaje tare da ni ma'ahum huzamun min hatabin tare da su akwai kawunan itatuwa ila qaumin la yashhaduna as-salah tafi zuwa ga mutanen da ba sa halartar sallah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar je in banka ma gidajen su wuta in kona su so da rashin zuwa su sallar jami'a kun ga hadisi na farko da hadisi na biyu suna fa'idantar da afdaliya ko domin ya ce babu fadlil jama'a ga magana akan falalar sallar jam'i wa wujubiha da kuma wajibcinta hadisin farko da hadisi na biyu hadisin ibnu umar da hadisin abu huraira suna fa'idantar da cewa sallar jam'i tana da falala ta fi sallar mutumin da zai salla shi kadai a hadisin ibn umar babu wani kaidi da cewa a gida ko a masallaci kawai cewa salatul jama'a afdalu min salatul fadl sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja 27 wannan kuma ya ce sallar da mutum zai yi a cikin jam'i akan ninninka mai ladarta akan sallar da zai yi a cikin gida ko a kasuwa wasu malaman suna ganin sallar da zai yi a gida ko a kasuwa ko da a jam'i ya yi ta to sallar da zai yi ta jam'i a masallaci ta fi lada saboda duba da bai faɗin ba ɗaya bane dan ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha da wanda ya salla bakin shagon shi ko da jam'i suka yi wani salo da naga ya zo garin nan da na san sai mutanen mu kanawa suke yin shi kowa ko wanda yake da dan gemu ana ce mai ustaz sai ga ya nemo tabarmin shi guda uku da yadda dumar shi da yan randar ruwan shi da yan butocin shi guda hudu shike lokacin sallah na yi sai makotan shi su zo su yi sau sai ga wannan rukunin na jam'i wancan na jam'i a cikin layi guda akwai jam'i kusan takwas to na ga garin ga wannan fitinar ta zo ko ba haka ba sani na dai da babu tun adama to amma yanzu dai ya fi muni yanzu ya fi hasaman kwalta ga ga tsallaken kwalta nan ko wasu nan kuma ga masallaci eh anil yamini wa anil shimali yanzu amma duk da haka kawai kowa limamin kanshi wannan bai dace ba. wanda yayi sallah a masallaci ya fi wannan da yayi sallah a gefen shago ko da jam'i suka yi sau da biƙaɗin gurin ba ɗaya ba ne nan da an ida sallah nan za a kuma naɗe tabarmin wasu kan tabarmin ma za a zauna a ci gaba da gulma ana area kaga ko ai akwai matsala shi ko masallaci duk shegantakan mutum ya shigo masallaci sai ya samu sukuni to da ɗakin Allah to da haka ba ɗaya ba ibnu da al-ir cikin al-ihkam yayi makamancin wannan jawabin duk da daga baya ya kawo su dalilai da ke nuna abin da ake irtibari da shi shine jam'i din amma dai babu shakka yin sallah a masallaci ya fi yin sallah a wani guri da ba masallaci ba domin asalin jam'i an shar'anta yin shi cikin masallaci ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un da yace fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة kaga ya nuna cikin masallaci ne suke sallah to in dai ba wani uzuri ba na balaguro wannan kuma duk inda ka samu sai kai sallah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an fahimci wannan to kaga a can ya ce so 27 anan kuma ya ce so 25 to wurin sabawar suka ce mashi'a ce ta ubangiji in ya ga dama ya ba wani 25 ya ba wani 27 na ina fata an gane domin Allah ya rizuku man yasha'u bi ghairi hisab wasu suka ce kuma ana kallon kyawun sallar ne wanda sallar shi tafi kyau yafi wato ainihin hudurul qalb da khushu' to za a fi bashi lada akan wanda yake kasa da haka da suka ce ana kallon falalar masallatan wanda ya yi sallah a masallaci wanda yake babba da kamar masallacin juma'a saboda yawan mabiya yawan mamu da zai zama ladar shi tafi wanda ya yi sallah a masallacin unguwa wanda mutum bakwai ko takwas ke sallah cikin shi sai ko na hadisi da ya zo cikin sunan wanda alhafiz ya kawo shawahid din cikin fatihul bari cewa sallar mutum su biyu tafi sallar shi shi kadai sallar mutane su uku tafi sallar su su biyu kaga sai ya nuna cewa ana lura da adadi da yawa ya kenan wanda ya sallah a harami na makka ko na madina ba ɗaya yake da wanda ya sallah a ƙananun masallatai ba mun ce ƙananu hajaman ba wai fadlan ba an gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan ya nuna falalar sallar jam'i akan wanda ya sallah shi kadai wa hadisin mu na uku hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sallar da tafi wahala akan munafukai ita ce sallar asuba da sallar isha saboda a lokacin lokuta ne da jiki ke son hutu idan cikin tsananin zafi ake lokacin sallar isha'i lokacin zafi ya ɗan yi sauki kowa na son ya ɗan huta za ka yi suke fitowa sallah su zaman su a gida musamman su a wancan lokacin dama bayan magariba suke cin abincin dare ina an ci abinci jiki ya saki an sha ruwan sanyi sai a kwanta kawai ko a mutum ya zauna gida ya ki fitowa duk wanda kaga ya fito karfin imani aka sallar asuba cikin tsananin zafi ne lokacin gari ya dan yi sanyi mutum yana ga bacci ya fi daɗi a lokaci dan da farkon dare za ka yi ta juyi musamman su ba su san fanka ba ballantana AC kai ta juyi babu daɗi su lokacin da wato asubahi ta zo sai sanyin asuba ya sa ka iya yin bacci wanda zai iya cire bacci cikin daɗin shi a wannan lokacin ya tawo masallaci sai mai ƙarfin iman shi ko munafiki imanin nashi dama konko ne eh kes ne ba na asali ba ne da ka baya tasowa ya fito sallah in lokacin sanyi ne ma lokacin sallar isha in lokacin sanyi ne lokacin sallar isha'i a saboda zafin rana bai riga ya gama wucewa ba sosai gari bai ɗau sanyin ba sosai yadda ya kamata da haka a lokacin mutum yana da damar da zai iya kwantawa amma kuma sai ya fito munafiki sai yake fitowa hakan nan lokacin sallar asuba shi kuma fitowar za ta yi wahala an gane ko sanyi ya yi yawa yana cikin bargo ba kowa zai iya budewa ba ya fito zuwa ainihin wato sallah sannan kuma lokuta ne na duhu misal lokacin ba su cika amfani da fitilu ba nisa hadisin na na aisha aida in tana annabi na sallah sai ta turo kafa ya dan zungure ta in zai yi sujada ta nadi sai ta ce lokacin babu fitulu cikin dakuna to kaga babu fitulu cikin dakuna masallatai ma ba su da fitulu haka ake sallah zaka munafiki in bai zo ba ma ba a sani ba zaka sai ya zama shi amma sallar azhar la'asar maghriba akwai haske da haka sai ya fito dan a ganshi dama dan a ganshi yake sallar yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan an fahimta ko wannan yasa sai suke jin nauyin yin sallar isha'i da sallah ta ainihin wato asubahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun sallar da ke ciki da ko da rarrafe ne sai sun domin musamman sallar asuba tana da fifiko na lada akan sauran salloli musamman tunda mala'iku na zuwa hakan nan sallar la'asar don haka da sun san garabasar da ke ciki a wata riwayar da sun san abin da ke cikin wato ainihin a sallar isha'i da tsawon farko da ya sun zo ko da rarrafe ne rashin sanin su ko da sun sani ba su yadda ba aga ya nuna ba su sani ba don ba su da yaƙini a cikin zuciyarsu wanda yasa suke wasa da wa'annan salloli tare da falala da daraja da ainihin wato Allah ya sanya a ciki sumala ya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ya ce thumma ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام nayi yunkurin in yi umarni da sallah a tsaye da sallah lokacin sallah yi a kiran sallah a tada kun ma'amura rajulan fa yusalli bin yace tura wani sai ya limanci ni kuma in zaɓi wasu mutane wanda za su kwaso kawunan itatuwa busasshen ice mai cin wuta koma gidajen wanda ba su zuwa sallar jami'i dan wanda ba sa zuwa sallar an san in tsiraru ne munafukai ne wanda munafuncinsu ya bayyana wanda ibnu mas'udin ya ce wala qad ra'aytuna sai hakika ina tuna lokacin mu yake gaya matabi'ai ba wanda yake kin zuwa sallar asuba ya ce illa munafiqun ma'lumun nifaq wanda yake munafiki ne kowa ya san shi munafiki ne shi ma ya san an san shi munafiki ne zaka kawai sai ya zaman shi gida yake fitowa sallah amma wanda yake munafikin da ba a gano shi ba shi ma da shi za a yi sallah an gane ko so don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sai na je na kona gidajensu da wuta ko ta riwaya cikin musnad imami ahmad da ta bayyana abin da yasa annabi sallallahu alaihi yake kona gidajen nasu saboda mata da kananan yara wanda su sallar jam'in ba wajiba ce a kansu ba shi yasa bai kona ba ba wai dan haramun ne ba wai dan ba laifi suka yi ba duk da daga baya shari'a ta karrara cewa ba a azabtarwa da wuta inna an-nara la yu'azzibu biha illa Allah nabi ce lallai wuta babu mai azabtarwa da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai cikin muslim cikin muslim hadisin abu huraira annabi ya tura su su je su kashe wasu kafirai ce duk inda kuka gansu ainama ra'aytumuhu ra'aytumuhuma fa ahriquhuma inda kuka gansu ku kona su sai da suka zo za su yi ban kwana da shi sai ya ce a'a innan mara la yu'azibu biha illa Allah a kashe su ta wata hanya a wannan a farkon musulunci to ba a shar'anta kar a kashe da wuta din ba kenan ba dan kar a cutar da ƙananan yara da mata ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a aida ya sa an kone su da wuta wannan hadisin kamar yadda muka ambata lafazin muslim ne malam ya kawo a lafazin bukhari 657 ta hanyar abu salih ne samman daga abu huraira النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء فسلد تفوها لد منافقي كما صلى العشاء إذا صلى الرسول ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ناس وترانا إنسان كرا صلى لا دن يتاد إقامة ثم آمر رجلا يؤم الناس لكن أشيمي كرا صلى شيء يتاد أقول an amura mu'azzina fa yuqima amma ba sharadi bane wanda ya kira shi zai tare iqama amma sai dai haka aka fi so kuma amura rajulan ya ummun nasa kuma akhudha shu'lan min nari wan kama an sa wato in dauki bakin wuta fa uharriqu ala man la yukhriju ila salati ba'd in je in kone waɗanda ba sa fitowa sallah bukhari ya ƙara fitarwa 7224 wallazi nafsi biyadihi لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب والله ناي ينقرن إن أمرني دا أجي أسامو إتاتوا ثم آمر بالصلاة فيؤذي فيؤذن لها نساء كرا صلى ثم آمر رجلا فيؤم الناس نساء وني ليمنتي ثم أخالف sannan mai ma'ana in koma daga baya ila rijalin zuwa ga wasu mutane fa uharriqu alaihim buyutahum in kone musu gidajensu wanda ba su zuwa sallar jami'a والذي نفسي بيده لو يعلمون لو يعلم أحدهم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا والله نارن إذا وندرينا كي هنش ɗayan su da ya san zai samu wani ɗan kashi mai ɗan romo romo mai ɗan kiba haka au mirmataini ko kuma da ya san zai samu wasu kofato na akuya guda biyu mai ɗan tsoka haka hasanataini masu ɗan kyau haka la shahid al-isha da sai ya zo sallar isha'i ai haka nan aikin munafiki duniyar shi ya tasa gaba haka da zai samu koda kofato ne na akuya da sai yazo muslim ya fitar ya sake fitar da shi 651 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salat na sallah bai ga wasu mutane ba a cikin wata sallah sun ce isha'i ce sun ce asuba sun ce juma'a fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها sannan in koma zuwa ga wanda ba su zuwa fa'amura bihim fa yi harraku alaihim wato binna ce sai in yi umarni bi huzamin minna in sa a kone su da kawunan itatuwa na wuta sai ce walau alima ahaduhum annahu yajidu alaiha a'izama azman saminan la shahida yani salatul isha wannan riwaya ta sarraha cewa sallar isha'i ce da haka muka lura hadisin nan kusan yana magana akan wajibci na sallar isha'i amma amana ta ilimi an yi sabani na sallar jam'i amana ta ilimi an yi sabani akan sallar jam'i wajiba ce ko ba wajiba ba a ganganu ne wanda a iya dunkule su cikin abu biyu an fahimta ko akwai da suke ganin sallar jam'i wajibi ne na aini wajibu fardu ainin ne akan duk wani namiji daga cikin musulmai wanda yake baligi mai hankali ba zai fashin sallar jam'i ba sai da wani uzuri an ruwaito wannan daga ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma shine zancen ata da al-auza'i da abu thawr kuma shine mazhabar al-imam ahmad da ibn hazm shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya zaba duk da sun yi sabani wasu su suna ganin sharqu siha ne in dai ga jam'i mutum yayi sallah shi kadai bata yi ba a gurin wasu malama sun yi hujja da wani hadisi amma da'ifi ne la salata li jari al-masjid illa illa fil masjid to amma hadisin da'ifi ne haka ba zai zama sharadi na inganci ba sai dai a ce wajibi ne in mutum ya bari yana da zunubi ma'a siha ai sallar shi ta yi amma dai yayi laifi bai sallar shi a gida ko sallar shi ta yi saboda wancan hadisin salatul jama'a afdalu min salatul fard tun da yazo da lafazin afdal eh kenan na nuna waccan ma dai din ta yi duk da su masu ra'ayin cewa sallar jam'i yana cikin shurutu sihhati salati suka ce afdalu min salatul fard yani idza kana al fard sallaha bi udrin idan yana da wani uzuri ne shi wanda ya sallar shi kadai kamar ya ci tafarnuwa kaga shari'a ta ce wanda ya ci tafarnuwa ya zama shi a gida tunda ya ci tafarnuwa ya salla a gida lada ɗaya zai samu amma wanda ya zo masallaci ya jam'i yana da 27 ko 25 ina fata an fahimci wannan don haka wa'annan malamai suna da hujjoji da dama da suka yi dogaro da su daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus sala kan salatul khawf daga a halin yaki ma sai da aka ce ayi sallar jami'i kenan inda ba wajiba bace ba asali cewa za a yi kowa ya kayan shi amma sai aka ce a halin ana yaki ma annabi ya yi limanci ayi sallar jami'i kuma annabi ya koyar da ita da sifofi kusan guda takwas ina fata an gane kuma har aka rarrage wasu abubuwa waɗanda suke rukunai ne ma a cikin sallah saboda falalar jam'in da wajibcin jam'in aka ga gwara a haƙura da wasu abubuwa da suke wajibai a cikin sallar don dai a samu dai a yi ta a jam'i ina fata an gane tunda a cikin sallar jam'i a har ana iya saba ma wa liman liman na tsaye kukuna tsaye ainihin zaune liman na zaune kukuna tsaye wanda ko asali annabi ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi wala takhtalifu alai bar ku saba mishi kaga wannan umarni ne mai karfi to amma a halin sallar tsoro sai aka baka damar a samu irin wannan ikhtilaf saboda me saboda darura ta sai an yi jam'i da kaga yana nuna sallar jam'i wajiba ce an fahimci wannan sannan sun yi hujja da faɗin Allah ta'ala warka'u ma'ar raki'in daga ma'ar raki'in yana nuna sallar jam'i kuma umarni a asali yana fa'idantar da ni yana fa'idantar da wajibci sun yi hujja da wannan hadisin da annabi sallama yayin yunkurin kona gidajen wanda ba sa sallar jami domin inda ba wajibi bane ba za a kona mutum da shi da gidan shi ba akan abin da yake mustahabi ina fata an fahimci wannan kenan sallar jami'i wajiba ce daga cikin hujjojin da suka yi amfani da shi akwai hadisi na Abu Huraira wanda ke cikin Muslim na makaho da ya zo ya ce ganin shi yayi rauni kuma yana akwai wani wadi da yake tara ruwa tsakanin shi da masallaci da daddare ba shi da ɗan jagora zai iya sallah gida annabi ya ce har ya juya annabi ya ce kana jin kiran sallah ya ce ya ce fa'aji tunda kana jin kiran sallah fa amsa idan an wajabta wa makaho sai ya zo ya yi sallar jami'i na ga mai gani kaga min babu aula na fata an fahimci wannan sannan daga cikin hujjojin da suka ainihin wato yi dogaro da su a wato akwai hujjoji da dama da su waɗannan malamai suka yi wato ainihin dogaro da su na cewa wajibi ne yin sallah a cikin jami daga ciki akwai ainihin wato hadisi na malik ibn al-huwairi musallama ya karantar da su ya ga alamun suna begen komawa gida sai ce musu idza hadarati salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyummakum akhbarukum lokacin sallah in yayi ɗayan ku ya kira sallah babban cikin ku ya limanci kaga umarni ne barniko yana fa'idantar da wajibci hadisin abu darda marfu'i duk da akwai kace na ce a kan shi da sai ma'allan sarama ya ce mamin salasatin fi karyatin aubadu ba za a taɓa samun mutum uku cikin wata alƙarya ko wani ƙauye ba la tuqamu fihi musalla ga zama ba a sallah cikin garin illa tahwaza alaihim ash-shaytan fa ce sai shaytan ya ci galaba a kansu fa alayka bil jama'a fa inna dhi'ba ya'kulu al-qasiya ce ma abu darda ina horanka da yin sallar jam'i domin kyarke ce yakan cinye akuyar da ta yi nesa da ainihin garke ne kaga wannan yana nuna wajibci tun da mi har ya hakan zai lizum da rashin jam'i zai lizum ta bushewar zuciya da cin galabar sheda kuma sannan faɗin fa'alaika alaika qawlan wahidan tana fa'idantar da wajibci ne ibn mas'udin yana cewa duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba to ba shi da sallah sai dai yan uzuri ne wasu suna kawo shi marfu'i amma hadisi ne mawqufi akan abdullahi dan abbas ibn abbas وقوفي ني أكن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا سكين ابن ماجه don haka akwai maganganu masu yawa duk da wasu malamai sun yi kokarin ba da amsa akan duka hujjojin nan kuma fi yawancin hujjojin almujibun babu dai lokacin da za a yi ta bayani a kai amma dai ihala kana iya komawa fatuhul bari a juzu'in shi na biyu za ka tarar da bayanai wato ainihin akan tattaunawa da malamai suka yi tsakanin masu wajabtawa da masu cewa ba wajibi ba da ainihin su almughni da sauransu kauli na biyu shine wanda suka tafi akan cewa yin sallar jam'i ga maza ba wajibi ne ba na fardu aini ba wajibi ne ba na fardu ayin duk da sun yi saɓani wasunsu suka ce mustahabbi ne ma sallar jami wasunsu kuma suka ce fardu kifaya ne kadda ya zama a dukkan gari ba a sallar jami amma in dai an samu wasu suna jam'i kai sai ka kulla shago kai sallar ka cikin shago an gane ku amma ba cewa akai kuma hakan shi ya ba ma'ana karfin imanin ka bai kai ba ka zo masallaci sai kai sallar ka a shago amma dai gaskiya ra'ayin marzufi ne na fata an gane mazhaba ta jumhur kenan abu hanifa da malik da shafi'i sun tafi akan ba wajibi ne ba yin sallar jami amma dai kamar da muka ji kusan fatawowin sahabbai duka ba wadda ta saba akan cewa sallar jam'i dole wajiba ce ga abin da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah mun ambaci mutum biyu da za a bisa misali ne kawai ambaci ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari masu ibn umar su ibn abbasin su sai na umar da sauransu duka an ruwaito maganganu daga gare su wanda suke fa'idantar da sallar jam'i a wajiba ce wa'innan malamai suna da hujjoji da suka yi dogaro da su wanda suka ce sunna da wanda suka ce farko kifaya sun yi hujja da ainihin wato a hadisin nan cewa hadisi na farko na ibn umar salatul jama'a afdalu min salatul fard sai sau da an ce sallar jam'i ta fi sallar mutum da yake nan dai ta ɗayan wanda ya shi kaɗan ma ina da sallah an gane ko to mu sai mu ce to magana su tana shan bamban ne da wanda suka ce sallar jam'i sharaɗin siha ne an gane ba wanda suka ce wajibi ba da ana iya samun mutum ya bar wani wajibi amma kuma ibadar tashi a ce ta yi sai dai ya yi zunubi don wanda ya bar wajibi kaga ya aikata ya aikata haramun ne amma kuma sallar shi za ta iya yi sai da ba sharaɗi ya bari ba kuma ba rukuni ba ina fata an fahimci wannan kuma ba wajibin ba yana liƙe da ibadar ba duk wajibin da yake yana cikin ibada in ka bar shi sallah ibadar ta ɓaci an fahimta ko kaga a mazhabar radiha mazhabar hanafi hanabila wato tahiyya ta farko wajiba ce wanda ya barta da sahau shine sai sujudi ya dauke mishi amma da mutum zai barta da gangan ba shi da sallah tunda ita cikin ibadar take cikin sallar take amma yin sallah a jam'i shi wannan ba cikin sallar yake ba wani abu ne da ake nema kafin a yi sallar to wajibi in mutum ya bar shi sai ya yi sallar ita sallar daga farkon ta har ƙarshe annabi ya mata ta'arifi eh miftahuha at-takbir wa tahliluha at-taslim to yayi ta da kabbara yayi komi da ake nema ciki ya cike ta da sallama da haka yayi sallar kuma ya yi ta a kan lokacinta ya fuskanci alkibula sai dai ya alwala ya yi ta duka ya cika shiru to amma dai yana da zunubin yaƙi zuwa ya sallar jami tun da Allah ya umarce shi warka ma'ar raki'ina annabi sallama ya yi umarni da a zo a yi sallar jami tunda makaho ma an ce mai in ya ji kira ya amsa haka wancan ra'ayin na wujub ya fi karfi a wannan hujja da suka kawo kenan ba za ta kore wancan maganar ba ina fata ana gane bayani sun yi hujja da hadisi na wato wasu mutane guda biyu da suka zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma gefe da aka sallame annabi ya ce me yasa ba ku sallah ba suka ce mun yi sallah a gida sai annabi ya ce musu la tafa'ala kar ku sake yin haka idza sallaituma fi rihalikum thumma ataituma masjida jama'atin fa salliya ma'ahu idan kun yi sallah a gidajen ku sai kuka zo sallah a masallacin da ai kuka zo masallacin da ake jam'i ku shiga ku yi sallah da su fa innaha lakum nafila sai ta zama nafila a gare ku sai suka ce to tunda annabi bai musu inkarin sallar da suka yi a gida ba kuma yanzu bai ce su sake ba kenan tayi shi ma dai kusan dai abin da zamu faɗa kan wancan ne dama ai tayi din amma dai ma'al ismi tunda da zunubin bai zo yayi sallar jam'i ba abinda kuma sun yi hujja da hadisin wanda ya ce tafarnuwa ko albasa kar ya zo masallaci suka ce in wajibi ne ai ba alba ko me ya ci sai ya zo ya yi sallar ya ce musa shari'a da abin da ta karara sai a ɗauke shi akan wajibin shi ta ce a yi sallar jam'i wajibi ne kuma wanda ya ci tafarnuwa kenan shi ma'azur ne kar ya yi sallah a masallaci sai dai da da gangan zai ci tafarnuwa dan kar ya ki zuwa sallar jam'i dan kar ya zo sallar jam'i shi kuma ya ƙara ma kanshi laifi ina fata an gane والله تعالى أعلم سنبشرك إن شاء الله